نعم والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد zamu tashi darasi na hamsin da shida a cikin karatunmu na alfiya ta ilmin athar ta al'imam al-hafiz jalaluddin suyuti rahmatullahi alai yau sha biyar ga watan juma'a da thaniya hijira ta 440 wadda ta yi daidai da 21 ga watan biyu shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi baiti na 367 har yanzu muna cikin aksam turki tahammul turki tahammulil hadith na'am bismillah alhamdulillahi wahada wasalatu wasalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd فيقول الناظم رحمه الله وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجع نعم من غير شك والسماع في الأصح ثالثها من ناسخ يفهم صح نعم يتي وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجع من غير شك والسماع في الأصح ثالثها من ناسخ يفهم يفهم صح نعم يتي وليروي ما يسمعه راوي من رواية wanda ya ji hadisi daga malami ya ruwaito abin da ya ji yake jinsa daga malamin wato abin da yake tahammulinsa bisama daga malamin min al-ahadith walau mana ashaihu ai walau mana ashaihu ko da malamin ya hana shi ya ce latarwe an ne kada kai ruwayar wannan hadisin daga gare ni in ya riga ya fita shikenan ya yi losing control ba nasa ba ne au hassasa gairan ko kuma ya keɓance wani daban ba shi wanda ya riwayar ba ya ce bayan ya karanta ko kuma sun zauna sun ji sai ya ce wane kawai shine zai riwaya daga gare ni shine zai ruwa wannan hadisin daga gare ni to duk wannan sharaɗin ba za ka yi aiki da shi ba wal yarwi ma yasma'u ka ruwaito abin da kake jinsa auraja ko kuma ya dawo gabarin yin wannan hadisin min gairi shakkin ba tare da yin shakka ba kamar ya ce na dawo daga riwayar da ne zuwa gare ka na dawo daga ita ban ruwaito maka ba na kwace hadisin nawa da na ruwaito to shi ma duk za a walau din wannan walau din duk ta shiga ciki wasama'u fil asah min gairi shakkin eh shine in ba dai wato daga shakka ce daga gare shi ba to sai kuma wasama fil asah wannan wata matsala ce bari mu karanta ta farko din sai mu dawo gare ta na'am
wal yarwi man sami'a min shaykhin ma yasma'uhu min al ahadith na'am yace wal yarwi man sami'a min shaykhin ma yasma'uhu min al ahadith abinda wanda ya ji a riwaya daga malami to ya ruwaito abin da ya ji na daga hadisai daga wannan malamin walau mana'ahu sheikh min riwayatihi ko da malamin ya hana shi riwayar wannan hadisan da ya ji daga gare shi ce kada kai riwaya na'am ka an qala lahu kamar ya ce masa la tarwihi anni kada kai riwayar wannan hadisin daga gare ni aw la adhanu laka fi riwayatihi anni ko kuma ban yi maka izinin kai riwayar wannan hadisin daga gare ni ba aw qala lastu ujizuka bihi ko kuma yace ban ban jaza maka wannan hadisin ba ban wato ban halatta maka wannan riwayar wannan hadisin ba ban baka ijaza ba tunda ai asali ba ijaza ba ce sama'a ne in ijaza ce wannan za ta iya yiwuwa amma wannan sama'a ne ya riga ya ji ba ijaza ba ce ballantana ce ya soke ijazar na'am aw khassasa shehu bi hadithihi ghairan ko kuma shi a sheikh malamin ya keɓance wani da hadisinsa gara zalika sami ai wani wannan wanda ya ji hadisin daga wajen malamin faqad sa'ala al-hafiz abu sa'id an-naysaburi al-hafiz abu sa'id an-naysaburi ya tambayi ya tambayi al-ustaz babban malami abu ishaq al-isfirayini daga malaman shafi'iyya na usul da fiqh an muhaddisin daga ya tambaye shi akan akan wani malamin hadisi da ya keɓance waɗansu mutane da asama da riwaya gare su فجاء غيرهم من غير علم المحدث sai wani daga- daban daga cikinsu wani daban wato ba daga cikinsu ba a a min ghairi min ghairi ilmin muhaddith lahu ba ta bihi ba tare da sanin shi malamin da yake zanta hadisin da shi ba هل يجوز له رواية ذلك عنه to ya ruwa ya halatta ya riwaya wannan kamar yanzu muna zaune waɗannan a ce majalisus sama ne Mm, kowa an san shi shine yake zuwa yake riwaya sai wani kawai ya shigo ba a san shi ba ya zo ya zauna shi ma duk hadisan da a ce majalisus sama ne na hadis duk hadisan da ake shi ma ya ji ba tare da an bashi ba tare da shi malamin ya san ya shigo ba sai ya tashi je yana riwayar hadisin daga gare shi to ya halatta ita ce suratul mas'ala فقال يجوز faƙala ya ju sai abu ishaq al-isra'ini ya ce ya ju ya halatta ولو قال المحدث
ko da shi al-muhaddith malamin hadisin aha, walau qala al-muhaddith إني أخبركم ولا أخبر فلانا ni zan karanta muku hadisi zan ta- zan zanta muku amma ban da ba zan ga- ba zan zanta ma wani ba ba zan yi riwaya gare shi ba لم يضره في صحة سماعه وجواز روايته to ba zai cuce shi ba a cikin ingancin tahammulinsa sauraronsa ga riwayarsa ga wannan hadisin da kuma halaccin ya riwayarsa wannan ba zai cuce shi ba ko da ya ce ni ku kawai zanga ku kawai nake karantar da hadisi ban da waninku to wani idan ya zo ya ji wannan ba zai cuce shi ba cewa sama'insa ingantacce ne kuma ada'insa in ya tashi riwaya shi ma in- ita ma ingantacciya ce
أو رجع الشيخ عن حديثه ko kuma shi malamin ya dawo daga wato riwayar hadisin nasa من غير شك منه ba tare da yin shakka daga ba tare da shakka daga gare shi ba, shi malamin ba fihi a cikin hadisin كأن قال kamar ya ce رجعت عن إخبارك na dawo daga zantar da da kai hadisin da nayi قال ابن صلاح ibn salah ya ce أو رجعت عن اعتمادي إياك an به ikhbari ni a ta nuskar fil asl i'timadi Eh, fil asl i'timadi to wannan tasarrufi yake nan a cikin asalin wannan nuskar i'timadi to amma bai faɗi a tasih daga ina yake ba a cikin as- ba wai asalin ibn salah din ba asalin wannan nuskar raja'atu an i'timadi iyaka a tasa nuskar na dawo daga dogar daga wato sanadin da na bayar da amincewar da na yi gare ka da wannan hadisin فلا تروه عني falatar wihi anni don haka kada kai riwayarsa daga gare ni ko kuma an ikhbari iyaka na dawo daga riwayar ta- wato zantar da kai da na yi da shi don haka kada kai riwayarsa daga gare ni غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه ba tare da ya jinkirta ba tare da ya dangana wannan ya zuwa ga kan cewa kuskure yayi a cikinsa ba أو شك فيه ko kuma shakka yayi a cikinsa ونحو ذلك da wani kwatankwacin wannan daga in yace ya bar shi ne ya ce na dawo daga riwayar abin da ne saboda ina shakka to wannan kaga ya fitar da shi daga cikin suratul mas'ala amma wannan min ghairi shakkin ba tare da wai shakka yake ba kawai yace na dawo daga in yi riwayarsa daga gare ka to wannan ba za a yi la'akari da wannan togaciyar tasa ba na'am a'a man haddasa wa nasiya ai bai yi shakka ba shi ya manta ne gaba daya la azkuruhu wannan man haddasa wa nasiya daban ne wannan yayi yayi riwayar ya san kuma yayi sai amma sai ya ce na dawo daga karanta daga riwayar daga zantar da hadisin gare ka la tarwihi anni na'am بل منعه من روايته مع بل- جزمه بأنه حديثه وروايته to kaji sura bal mana'ahu min riwayatihi bar dai abin da ya hana shi ya riwayar hadisin ne ma'a jazmihi bi annahu hadithuhu tare da tabbacin sa a yanke cewa hadisin nasa ne wai riwayatuhu kuma riwayar tasa ce kaga babu shakka ballantana kuskure ko mantuwa Ah.
فذلك غير مبطل لسماعه to wannan baya bata sama'insa tunda tunda aidin muna maganar a sama min lafdi sheikh ne as-sama' min lafzi shaykh ba ijaza muke magana ba saboda haka daga zarar ka faɗa in dai ba kai inkarin sa bane ka ce wannan ba hadisi na bane ko kuma kana shakka ta wannan ba zai ibtalin wanda ya riga ya ji kan ya je riwayar sa ba za ka yi ta babin kaifa wa kadkila ya za ka yi an riga an faɗa ya riga ya fito ba za ka mayar da shi ba na'am wala mani alahu min riwayatihi anhu kuma babu abun babu hani gare shi da ya riwayar hadisin daga malamin wani ita ce surar mas'alar wato wanda a a idan dai a- a- a- a- wato shine malami ya hana ɗalibinsa riwayar hadisi ko kuma ya ce bai ba shi izinin abin da yake ya yi tahammulinsa daga gare shi sama'an ba ya ce bai ba shi ijaza ba ko kuma ya ce ya dawo daga riwayar da ya masa bayan ya riga ya zantar da shi sama'an ba tare da wai ya yi shakka ba Mm. saboda haka a cikin waɗannan halaye guda uku dukkaninsu ya faɗi ƙaunar wahidan waliyarwi ma ya sma'uhu na'am منذ والسماع في الأسفل wasama'u fil asah a to sai a mas'alar ta biyu shine as-sama'u fil asah thalithuha min nasikhin yafhamu sah as-sama'u wato a tabbatar da tahammulin hadisi fil asah a bisa magana mafi inganci min nasikhin daga wanda yake nasu wanda yake rubutu tare da yayin da malami yake riwayar hadisi to wannan sama'i ne An- thalithuha amma na ukun kaulin in ka je na ukun to kaga alqaulul awwal laysa bi sama alqaulul thani mutlaqan sama alqaulul thalith shine yafhamu inna in shi annasikh ya fahimu yana da fahimta fada wato a- a wartsakakke ne a fadake yake yana rubutu kuma yana fahimtar abin da yake ji yake rubutawa to as-sama'u sah to wannan ya zamanto sah ya zamanto ya inganta alƙaunul awwal kuwa shine kan cewa ko- sawa'un yafham aw la yafham wannan laysa bi sama alƙaunul thani yafham aw la yafham huwa sama alƙaunul thalith shine mai tafsir na'am نعم، واختلف فيما إذا وقع السماع في حال النسخ من السامع أو المسمع an yi sabani idan asama saurar wato tahammulin hadisi ya samu wato ya kasance min nasikhin daga a- a- a- ya ya kasance fi halin naskhi a halin shifta wa a halin nasku a halin kwafi Hmm? min sami daga wanda yake sauraron riwayar malami awil musmi' ko kuma shi malamin yana jiyar da shi wanda yake jiyarwa wanda a, a, yake jiyarwa a, shine a sheikh kenan to amma a sheikh ya zai yi nas sai dai ya zamanto kan cewar a, wannan fi halin naskhi min sami ko kuma a, fi halin isma' min al-musmi' jiyarwa daga al-musmi' sawa'un dai an-nasikh dai shine wanda yake sauraro na'am
فقيل لا يصح السماع مطلقا فقيل القول الأول لا يصح السماء مطلقا آه، السماء مطلقا واتو آه، تحملي نوانا حديثين مطلقا wato ta kowace fuska sawa'un yana fahimta ko baya fahimta la yasih baya bai inganta ba
وعليه إبراهيم الحربي wannan shine mazhabar Ibrahim al-Harbi والأستاذ أبو إسحاق الإسبرايني في آخرين eh, fi- eh, yani yansakhu hina al-qira'a musmi'an kana aw sami'an na'am haka ne har musmi' din gashi sahawi ne ya faɗa shi wannan na'am alqaul ah, wa alaihi ibrahim al-harbi wannan shine qaulin ibrahim ibn ishaq al-harbi aha والأستاذ أبو إسحاق wal ustad abu ishaq al-isfrayini ita ma wannan ita ce mazhabarsa في آخرين da kuma ibnu adi fil kamil a cikin yadda ya zo a cikin fathul mughif fi akharin a cikin waɗansu malamai kun gane a- alqaulul awwal ko Eh, la yasihhu sama'u mutlaqan ko ba haka ba me taujihin sa Eh, me ta'lilinsa al-inshighal al-inshighal yana rubutu saboda haka yana rubutu yana ji ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi fi jawfi takila wannan shine zai iya zama tawjihin sa ko na'am
wa qila yasihu mutlaqan إذا اشتغل به عن الاستماع حتى إذا استعيد منه تأذر عليه نعم وقيل لأن الاشتغال توجيه سوء كما يندى السخاوية فالآية لأن الاشتغال بالنسخ مخل بالسمع الاشتغال بالسمع مخل بالسمع شغلتها دربوتو wannan yana tawaya yana kawo tawaya wajen abinda mutum yake ji ko ba haka ba eh na'am wa qila alqawl athani
yasihhu mutlaqan yasihhu mutlaqan ya inganta ba tare da wani kaidi ba saki ba kaidi
wa alayhi alhafiz Musa ibn Harun al-Hammal alhammal Musa ibn Harun alhammal akan sa yake yace yasihhu mutlaqan wa akharun wa akharuna da waɗansu daga cikin malamai وقد كتب أبو حاتم حال السماع عن عارم عمرو بن مرزوق إيه وقد كتب أبو حاتم أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الرازي آه وقد آه وقد كتب يا يا ربوت حديثي عند عارم أو جن عارم حال السماع ممكن سان عارم أيكو محمد بن بشار السدوسي صاحب مسلم كو مالب مسلم wa amr bin marzuq duk yayi riwaya daga gare su halatis sama ya rinka rubuta hadisan su yana sauraro yana rubuta shine ya ce warrazi warrazi huwa hanza huwa al-hanzali wa ibn al-mubaraki kilahuma katab
وكتب ابن المبارك حكما ابن الم... عبد الله ابن المبارك المروزي وهو يقرأ عليه شيئا آخر
غير ما يقرأ عليه وهو يقرأ عليه شيئا آخر أنا كرنتا مسا وانا أبو دبن غير ما يقرأ عليه با أبندا أكا ake karanta masa ba shi kuma yana rubuta ba abin da ake gaya masa din ba ana karanta ana masa karatu shi kuma yana rubutu to kaga wannan shine halatul musmi' din kenan al musmi' da ya fada yace fi halin naskhi min as-sami'i aw al musmi' nan al-musmi' shine yake rubutun ibn al-mubarak yana rubuta sabanin abin da ake karanta masa
walakinahu al-asah inda al-muhaqqiqin
walakinahu al-asah a wanda amma sai dai wannan shine yafi inganci cewa as-sama'u fil asah kaga sai da yayi tarjihi inda al-muhaqqiqin saboda gashi waɗannan sun yi wato ba tare da tamyiz ba ba tare da tamiz ba shi za ka yi mamaki waɗansu ka yi mamakin waɗansu wato huffaz ka ga eh waɗansu aramomi eh ka ga sun zauna suna jin tilawar mutane da yawa kuma suna yi musu gyara a lokaci ɗaya za a gansu za na kamukan gansu a harami kuma nan aromi suna yi aiko kamar a tsangaya mutane suna sun sa allo da yawa suna karatu kowa na karanta nasa daban-daban kuma di yana jin sama da mutum daya suna yi
amma ana rubutu yana karanta wani abu daban ba a'a mutum ɗaya ne malami ɗaya ne amma suna tattas mi'i daban-daban kowa ya kawo haddasa yana yi amma kuma yana gyara musu na'am a haka za a ga yana gyara musu tsallake ba watakila mutum ya kuskuren ya manta ya to gashin dai suna yi wallahi dai suna yi ni dai ina ganin su akwai wani akwai wani Uh, uh, wani uh, wani ko yanzu ina ganin surarsa da rawaninsa ko dan afghanistan ne ko dan pakistan ina ganin sa a nan harami haka za ka ga yana yi yana yi yana yi mutane wajen adadi kowa na karatu suna yi kowa yana kuma bude masa in yi kuskure ka ji ya gyara maka ya tayar da kai ko ba wai kawai wai sai kuskuren tilawa ba hatta kuskuren tajwid sai ga ya tayar da kai yana yi to na'am
salisuha salisuha wato nau- na ukun su ai na al- a- wato a maganganun malamai min at-tafsir yana daga cikin shine wannan yana daga tafsili rarrabewa fa in kana an-nasxu min sami'in la Idan- yafhamu ma yaqra idan rubutun hadisin daga wanda yake sauraron riwayar ne daga malami amma shi kuma la ya fahimu ma ya kara baya fahimtar abin da yake karantawa fala yasih fala ya sah to ba zai inganta ba in ba shi da fahimta wato ba shi da yaƙa ba
wa in kana min nasikhin yafhamuhu idan kuma daga nasihin ne mai rubutu wanda yake yana fahimta sahha sama to asama riwayar ta inganta to kunga wannan shine tafsilin ababit shine alfaham Mm, alfaham Ah, to ya za a gane ah, idha- eh, wato idastu'i da minhu ta'azzara alaihi to amma in ya zama to idan aka nemi ya dawo da abin da aka ce ya rubuta ya ji zai iya faɗan abin da ya ji din to wannan kaga ya nuna cewa yana fahimta kenan na'am
kama salima ruwina an ad-dara qutni kamar yadda kamar misalin abin da a- muka ruwaito daga dara kutni annahu hadara fi hadathatihi majlis Is- isma'il as-saffar cewa a cikin wato tashan samartakarsa ya halarci majalisin ismail as-saffar fajalasa dala ta- sa- dala ne- nemo mana ta- eh, sunansa bil kamil ismail as-saffar Au, au, au, au, au. baka da google din taka ismail as-saffar ban sani ba ko zai zamanto cikin rijal kutubu sitta tunda malamin addara kutni ne as-saffar to shikenan Mana- na mu ci gaba to shi ka gani yanzu ya shagaltu da mu yanzu za mu ce sahha sama'uhu wal alam na'am fajalasa wajadna
fajalasa yansahu juz'an juz'an nan sai ya zauna yana rubuta wani yana shif- yana rubuta wani juz'i
kana ma'ahu faj- fajalasa yansakhu juz'an kana ma'ahu wa isma'ilu yimli
a- s- s- ya- ya ya kasance yana rubuta wani juz'i da ya kasance da shi alhali kuma Isma'il yum- yumli shi kuma Isma'il Saffar yana imla'i faqala lahu ba'd al-hadirin sai wani daga cikin waɗanda suke zaune a wajen ya ce masa la yasihu sama'uka wa anta tansakh wannan sama'in naka riwayarka bata inganta ba alhali kai kuma kana rubuta wani abu daban faqala sai ya ce fahmi lil imla'i khilafu fahmik fahimta ta ga abin da ake shifta sabanin taka fahimta ne thumma qala sannan ya ce masa تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن ya ce ka kiyaye ka haddace ah, shifta a hadi- hadisi nawa malamin ya yi shiftarsa ya zuwa- har ya- zuwa yanzu فقال لا sai ya ce a'a
على الدار قدني sai dara kutni ya ce أملا ثمانية عشر حديثا ya ce hadisai goma sha takwas ya yi imla'i فعددت الأحاديث sai aka fa'uddatil ahadith ko fa'uddidat diya sai aka kidaya hadisan فوجدت كما sai قال aka same su kamar yadda ya faɗa
ثم قال sai sannan sai ya ce الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذا to hadisin farko daga cikin waɗannan 18 ɗin daga wane ne daga wane kuma mataninsa kaza ne والحديث الثاني hadisi na biyu عن kuma فلان عن daga فلان wane shi kuma daga wane ومتنه كذا mataninsa kuma kaza ne ولم يزل يذكر أسانيد bai الأحاديث gushe ba yana ambatan isnadan hadisan nan da متونها mu- da- da da matanansu على ترتيب a bisa tartibinsu da suka zo a cikin shiftar حتى أتى على آخرها har sai da ya zo na ƙarshen فتعجب الناس منه sai mutane suka yi mamakinsa
وإلى هذا أشار الحافظ العراقي بقوله a wannan ne ga wannan ne alhafidul iraqi ya yi ishara da faɗinsa
كما جرى للدار utni haithu ad imla isma'ila ad addan wasarat kama jara lidara qutni lidara qutni haithu ad kamar yanda ya gudana ga dar qutni yayin da ya kidaya imla'an ta hanyar imla'in isma'il wato isma'il haithu ad a- a- imla'a isma'il abinda isma'il yayi imla'i addan yayi wato ya kidaya shi kidaya wa sarad kuma ya kwararo su ya mi- eh, wato ya jeranto su na'am da tana gashi nan baitin mm.
abu abu ali mm.
isma'il ibn muhammad ibn isma'il ibn saleh al-baghdadi as-saffar na'am
ya ce sami amin al-hassan ibn arafa arba'ati wa tis'ina hadithan wa min zakariya ah, ibn yahya ibn As-Saji.
Asad, wa sa'adan ibn nasr wa muhammad ibn ubaidillah ibn ah, al-munadi wa ahmad ibn mansur ar-ramadi ar-ramadi kenan إيه. وعبد الرحمن ابن محمد الكربزان آه، و- و- و- shikenan mun- mun mun rike isma'il ibn man ibn muhammad إسماعيل ابن محمد ابن إسماعيل ابن صالح البزار as-saffar na'am الملحي
to mu ci gaba قال المصنف قال المصنف امام امام السيوطي yace ويشبه هذا ما روي عنه أيضا abin da yake kama da wannan abin da aka ruwaito daga gare shi har wa yau أنه كان يصلي ya والقارئ kasance yana يقرأ yin عليه.
sallah wal qari'u yaqra'u alayhi mai qira'a kuma mai hadisi kuma yana yana masa qira'a فمر حديث فيه نسير بن دعلوق Du- du'luq sai ya wuce da wani hadisi a cikin sa akwai nusair ibn Du- ibn du'luq ذو du'luq eh bidhal bidhal المجمع Mm, الذال المعجمة آه. مغني هنا cikin رجال مغني idan yana cikin رجال الستة مم. نسير بمهملة مصغر ابن الذعلوق بضم المعجمة ذعلوق واللام بينهما مهملة ساكنة صدوق لم يصب من ضعفه لم يصب من ضعفه من الرابعة نعم ذعلوق فقال القارئ وقال القارئ سي القارئ يتي بشير آه بشير كوكوا بصير دي بصير كو بصير بشير هو بشير
ني دي بسين ني
فسبح الدار القدني فسبح الدار قدني سي دار قدني يتي سبحان الله فقال بشير فقال يسي ي- يسير يسير بالياء يسير أمم.
تو فسبح a'a na biyun babu fasabbah fatala addara kutni a ba kai wannan ba na uku ne to yusair ne yusair ne dan gashi ma ko anan na farko a bilya at-tahtaniya na'am haythu qara al-qari alayhi bilya at-tahtaniya yusair kenan فسبح.
yusair eh قال بشير fa na'am a na biyu na biyu فقال ي- يسير مهم. فتلا الدار قطني نون والقلم فتلا الدار قطني نون والقلم wato dan ya ce masa nusair ne ba yusair ba ba ya bane nun ce eh nun eh ya ce masa subhanallah bai gane ba sai ya ce daga da ya ce yasir sai kuma ya koma ya ce yusair Eh, sai ya ce to sai ya ce nun wal qalam ya diga dugo wato ba wato ya gane ko yasir yasir yasir Yasir ne ba Bashir Bashir ne ya ce a ai basir kai basir eh to- eh, basir fasabbaha ad-darqutni faqala yusair fatala ad-darqutni ni babu fasabbaha ta biyu eh fatala ad-darqutni ai a ci- abu ne ka to wai ina kisa ina kisar ni- a rikici wallahi
ina ina ina marifatu ulum ku dauko marifatu ulumil hadith ko ana mu ga ibnu sala in ya kawo kissar ko kuma ga computer ai aidan annahu kana yusalli wal qari'u yaqra'u alayhi فمر حديث فيه نسير ابن ذعلوق فقال القارئ بشير بشير أه؟ فسبح تو كجارة با يسير با وانا النسر سبو ده محي الدين عبد الحميد شيء تحقيق انت شيء تحقيق انت تدريب الراوي إيه بشير فقال بشير فقال القارئ بشير فسبها فقال يسير فقال يسير فتل الدار قطني نون والقلم eh saboda haka wannan sabbahar ta biyu babu ita wato nun
وقال حمزة حمزة بن محمد بن طاهر na'am wa qala hamza ibn muhammad ibn tahir
كتب عندي الدار قدني وهو قائم يتنفل a ku- a, kutiba an yi rubu- an rubuta hadisai inda dara qutni a wajen ima- a- imam dara qutni wa huwa qa'imun yatanaffal alhali yana tsaye yana yin sallar nafila
فقرأ عليه القارئ عم عمرو بن شعيب A, sai al- alqari ya karanta masa amr bin shu'aib
فقال عمرو بن سعيد sai ya ce amr bin sa'id tunda kun ga ai ai shu- shu'aib za ta iya tashif da sa'id ko na'am
فسبح الدار قدني sai dara qutni yayi tasbihi yana cikin sallah فعاد fa'adahu sai ya sake mai sai ya sake dawowa ya sake maimaita hadisin ووقف wawa kafa ya tsaya فتل الدار قدني sai dar kutni ya tila- ya karanta يا شعيب qalu ya shu'aibu asalatuka qalu ya shu'aibu asalatuka ta'muruka eh wato dai yace masa shu'aib ne ba sa'id ba kuma in dai fatin ne in dai dalibin hadisi ne yaji amr bin sa'id an ce masa subhanallah kuma yaji an ce ya shu'aibu asalatuka sai gane in dai dalibin hadisi ya ce amr bin shu'aib kenan eh Me yin sallah ne
mai yin shi dar kutni shine malamin shine mai yin sallah shi ake masa tas- ake yin tasmi'in hadisi shi kuma yana sallah yana yin yana yin nafila shine yake tashihi yake gyara yana tasa tilawa yana tasa tila yana tasa sallar sai maimakon ya zamanto ya ce gyara ka ce shu'aib sai ya kawo aya ta alkur'ani yadda bai fita daga sallarsa bata ɓaci ba sallarsa bata ɓaci ba sai dai kuma wannan ya rage fuka hau kuma sai su zo su ce to wannan ya yi zance ne a cikin sallah kaga dai a a- hakikatan bai yi zance ba tunda qur'ani yayi eh يشتغل بشيء آخر eh يشتغل بشيء آخر sai dai yayi mukhatabar wani
shine ba ya yi mukhatabar wani mukhatabar wani kuma zance ne ba kuma ni gyaran sallah ba eh to ai shine ku kuma fuka hau sai ku sai ku duba ku gani za ku bata sallar dara kudi ne ko eh aha eh da suke cewa eh amsa kiran sallah a cikin amma shi ma ai sun yi ibtalin abin ya sun yi ibtalin hayya ala a- a- sun yi ibtalin hayya ala sala in kace hayya ala sala sallar ka ta baci dan kai mukhatabar wani ne amma in kace la haula wala quwwata illa billah zikr ne Eh. amma gaskiya in aka dauki da da ina dan karfafa wannan masaba amma mu duba da hadisin inna fi salati la shughla akwai abin da zai shagaltar da kai a cikin sallah tunda ko zikirin ne ai akwai ziki- shi kansa an ayyana zikirin da za- ba kowane zikiri ne za ka yi a cikin sallar ba Eh, masalan in kana su- in kana in kana qurku ko zira ba za ka yi tilawa ba Eh? saboda haka kaga inna fi salati la shughla ba kawai umumu zikir ne zai zamanto za ka yi zai halatta maka kai shi ba kuma gaskiya ya fi sakina amma a ce ana sallan nan ana kiran sallah sai ka tsaya ka yi ijabar kiran sallah sannan ka ci gaba da sallarka daidai waɗansu malamai sun faɗa amma dai fihi da'af fihi ma fihi na'am
in za mu koyi dan yan rediyo mutum ya dan kunna yana yi ya ci sallar su ke nuna dan ba dama a ya zai yi can sallah yana jin rediyo Jin re- jin rediyo ibada ce wannan fa karatun hadisi ibada ne shi ma fa tas- shi ma fa nafila ne kuma nafila fa yake fa tunda tunda Mal- malik ba ya ce ab- abin nan ba ya ce abinda da yake riwayar hadisi ga ibnu wahab aka kira sallah sai ibnu wahab ya tashi zai yi nafila ba ya ce abinda kake ciki ba kuma bayan abinda ka tashi za ka yi bane eh wai ma'ana aka rauka lawan lokaci mubarak ya dan soke mana karatu muna dan kunna mana muraja kuma ga nafila mutum yana dan yi aikin lawa asu a ni dai ba zan yi wannan ba. wannan dai ai dar kunni shi shi tasmi'in ha- shi shi a as-sama' min lafzi sheik ake yi. Qara- qira'a ake masa akan hadisi qira'a ake masa maimakon kawai ya zauna maimakon kawai ya zauna yana ji kana ji barista maimakon kawai ya zauna yana ji ko yana zikir sai ya tashi yana nafila ana karanta masa kuma yana ganin kan cewa wannan riwayar ta inganta domin an yi kuskure zai gyara ta yaya zai gyara da irin wayannan asali dama ko maksudin tasmi' na malami shine kan cewar kafin majalisin ya tashi ya zamanto an gyara ko da in ma an yi sallama ne ya sallama ya ce hadisin da ka karanta kaza ko ma inda ka karanta kaza ba haka bane gashi yanda yake shi ma wannan a sama ya inganta to still dai ma da Allah da rajul min kalbi bi jawfi eh sallah ana san
Mu'am ne wannan.
eh
Allah a mai da komi gare shi eh, da kuma karatu ana saurari eh to wanne ne zuciyar za ta shagala da abin za a shi ma shi ma in ya karkata zuwa karatun ai ibada ce sayyidina umar ba yana ba yana shirya ba yana shirya rundunar sojoji ba a cikin sallah in ya tashi ya shirya yadda za a yi- za- yadda za a tura rundunar sojoji a cikin sallah ya zo a cikin asar Asila na tunani ya yana sala- yana sallah yana tanin yadda zai na'am ai ba ba shagaltuwa yi da duniya ba na'am eh to amma shi ma ai a gyara shi shi ma duk sauran da ake yi masa yana ji bai ce masa saha ba sai dai da ya kuskure ne bai gyara masa kuskuren ba sai da abin da yake ba zai bata sallah ba kamar tasbih Hmm. sai dai zaka iya cewa a, akwai ina ganin fa akwai wannan matsalar fa a cikin mudawwana shine kamar mutum yana karatun alkur'ani ba a cikin sallah ba sai ya kuskure za ka yi masa tasbihi dala ku ɗauko mana mu dawwana mu duba mu ga matsalar nan eh malik yayi maganar wannan kwarai ko ka faɗa masa sai na eh ko ka faɗa masa a'a ba wai ka faɗa masa daidai ba kai masa tasbihi almudawwana wajen alfiqhul maliki
tun da karatun Qur'ani ya alƙata ba zai karanta masa faraki na'am mai kwanta su biyu eh sai ya gaya masa daidai din sai ka gaya masa daidai din a cikin alkur'ani to ai wai ba tare kuke sallah da shi ba a wajen sallah ba ba da kai yake sallah ba za ka iya yin wannan in kai haka kamar ba ka yi zance da wani bane a wajen sallah aljuzul awwal za ka kawo o ka kawo su gaba daya kawo su to ya kawo babu babu ita amma dai gaskiya ta taba wuce mun matsalar mu ci gaba mun koma fiqhu mu karasa da Allah mustalah din na'am na'am
rabi'uha eh ba- ba- sabon baiti ne na'am رابعها يقول قد حضرت ولا يقول حدثت او اخبرت na'am rabi'uha kauli na hudu a cikin akwal din akan wannan mas'ala wace ce mas'alar
hana mutum karatu, hana mutum hadisi, السماء hana mutum jin hadisi.
mun gani a shekara da ne tambaya yawa mutum yana nasakh malami kuma yana- kuma yana sauraron riwayar hadisi ko kuma yana tasmi'in a- ana karanta masa hadisi shi kuma yana rubutu Na'am, ita ce mas'alar na'am.
to mun ji talata akwal ko Ah, alqawl al-awwal yasihhu mutlaqan alqawl al-thani la yasihhu mutlaqan alqawl al-thalith at-tafsil bil fahm ko in kana yafham to alqawl al-rabi rabi'uha na hudun su yaqulu qad hadartu sai dai yace wajen riwaya qad hadartu na halicci majalisin riwaya wala yaqul huddithtu aw ukhbirtu amma ba zai ce haddathana ba ko akhbarana Eh, ba zai ce an zanta mun hadisi ba ko an ka- mun karanta hadisi gaban malami na'am نعم آه، ورابعها na hudun akwal dinnan أقوال na'am قول أبي بكر shine shi- أحمد بن إسحاق shine matsa- shine ita ce maganar abi a- abi bakr ahmad ibn ishaq abdubai ahmad ibn ishaq abdubai wa hal yaltahiqu bidhalika qira'atu qari'ina fa akthar fi anin wahid tace so da nake ce muku mutane suna karatu a gaban malami yana ji fi anin wahid fihi nazar inji sahawi wa qad qala adh-dhahabi fi tabaqati al-qurra الذهبي يفعل cikin طبقات القراء نقراء القرآن ما أعلم أحدا من المقرئين ترخص في إقراء اثنين فصائدا إلا الشيخ علم الدين السخاوي yace ban san wani daga cikin malamai da ya yi ruksa kan wato a karantar da mutum biyu da sama ba a lokaci daya sai a sheikh alamuddin as-sakhawi shine ali ibn muhammad ibn abdul samad ibn abdul ahad الإمام العلامة علم الدين أبو الحسن الهمداني المقرئ المفسر النحوي اللغوي الشافعي وفي سيتي وفي النفس من صحة كمال الرواية على هذا الفعل شيء akwai susa a cikin zuci a ingancin wato kamalar riwaya a bisa irin wannan aiki fa inna allaha ta'ala ma ja'ala li rajulin min qalbayni fi jawfi kaji maganar ka qal yace kuma ya ci gaba da fada shi az-zahabi wa ma hadha fi quwwati al-bashar wannan baya daga cikin karfin dan adam bal fi qudr fi qudrati ar-rububiyya wannan yana daga cikin karfin ar-rububiyya qalat aisha subhana man wasi'a sam'uhu al-aswat wanda yake ya wanda yake la la yahjubuhu sam'un an sam'in sauraron wani ba zai ba zai masa hijabi daga sauraron wani ba وممن وصف الألم بذلك ابن خلكان فقال إنه رآه مرارا راكبا إلى الجبل وحوله اثنان وثلاثة يقرؤون عليه دفعة واحدة في أماكن من القرآن مختلفة ويرد على الجميع ولما تر ولما تر ترجم التقي الفاسي في تاريخ مكة الشمس محمد بن إسماعيل ابن يوسف, ابن يوسف الحلبي والد بعض من كتبت عنه قال في ترجمته وكان في بعض الأحايين يقرأ في موضع من القرآن ويقرأ عليه في موضع يقرأ يقرأ في موضع من القرآن ويقرأ عليه في موضع آخر ويكتب في موضع آخر فيصيب فيما يقرأه ويكتبه وفي الرد بحيث لا يفوته شيء من ذلك على ما بلغني قال وهذا نحو ما حكي عن بعض القراء أنه كان يسمع ثلاثة نفر يقرؤون عليه دفعة واحدة في أماكن مختلفة وعيب ذلك على هذا المقرئ قلت وكأنه عن السخاوي وكذا قال شيخنا إنه شوهد ذلك من الحلبي مرارا وفيه تساهل وتفريط ومقابله في التشدد والإفراط فيه ما حكاه الخطيب في ترجمة الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصوري أنه كان مع كثرة طلبه وكتبه صعب المذهب فيما يسمعه وربما كرر قراءة الحديث الواحد على الشيخ مر على شيخه مرات أكس wannan shi kuma kenan saboda kun ga an sami irin wannan ni na ga muku na gani yana yi sai dai ka ce a'a a'a a'a a'a an rama abinda za ka sai dai ka ce fihi tasahul akwai tasahuli amma ba za ka ce bai yi ba don tun da ɗin wannan haka ne ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi haka ne saboda haka dole wani abu zai iya kubce masa shine wannan tasahul din amma ana yi waqi'a yana afkuwa watakila in ya dan dauki wani in ya dan dauki daga wato daga ya ji kuskuren sai ya faɗa ka yau dan tage ya wuce to za a samu kamar kuskuren shi yake
ba saurara wani wallahi ina ganin shiddatul intib shiddatul yaqadha ne shiddatul yaqadha wanda yake yaqid yaqid sosai eh to kuma ta zai iya zama to amin khawariqil ada din na'am
yana musu gyara a lokaci daya shi ne zai iya yiwuwa sai dai kawai ka ce fihi tasahul akwai tasahul o bisirin fatiha da bisotin wahid a bisotin wahid wannan bida ne shi ne ai wanda malik ya yi na? to
ai karatun wannan shi ne karatun wai bisirin fati bisirin fati shi yana abin nan an rama yana alhaji hamza yana magana bisirin fatiha ne bisirrul fatiha sai a karanta da sauti guda shi dai addu'a bi sautu wahid gabaki daya wannan malahu asl ba same shi daga magabata ba kuma wannan zai iya zaman zai iya shiga cikin abin da ibn mas'ud yake inkari wani mutum ya tashi ya cewa mutane ku karanta kaza adadi kaza ku karanta kaza adadi kaza ya ce to ko dai kun fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hira kwadayi akan shari'a ko kuma kun zo da bid'a da ni nakan ji inda sukan ce a karanta a kulhuwallahu kafa uku ina ta so in ji menene asalin wannan a cikin littafi dai ban taba gani ba mu ce to waɗansu suna cewa watakila mafi kyawun zato da za ka yi musu shine tawassul a ce kowa ya tawassuli da wannan karatun kan Allah ya amsa to amma a ce a yi da saut ɗaya shi da yi da saut ɗaya wannan fa'ilan wannan tunda malik ya yi inkarin karatun alkur'ani bi saut wahid da ake ya ce wannan bida ce
kila sun dauki wani wata matsala ce guda daya su su kuma suka generalizer ɗinta kamar misali akwai atar da suke wuri kamar karanta kula'uzai uku uku uku ko mai kamar za a yi bacci ko wani abu da keman lasa marata lasa marata to kila wanda za su dauka kuma shi ko ko ina ta ci to a kan ta lasa marata kuma abin nan a ni ina ganin ni ina ganin qul huwallahu da suke karanta talata marrat dan saboda ta samu ladan qur'ani si tawassul eh thuluthul qur'an amma yanzu kamar domin tsari a ce a karanta laqad ja'akum da li'ilafi Allah ya wato Allah ya tsare mu ko a karanta eh inna inna anzalnahu da inna abin nan alam nashra da inna anzalnahu eh Allah ya biya mana bukatun mu kowace sura akwai wadda take take da munasabar ta sai a yi to yi yake cewa ko watakila ko tawassul ne ta babin tawassuli da wannan kan Allah ya amsa addu'a ni dai ban ga asalin wannan ba yanzu amma ba shi yasa ni dai bana saurin inkari ba kuma ni bana yi amma bana saurin inkari har sai tukuna na ga meye wai asalin su al'adar mutanenmu ne ana na ta kokarin kuma dan yi tantambayi malamanmu na'am a wannan lissafin huruf ne wannan huruf ne lissafin huruf ne a harafi na'am ai shikenan ai mun tsaya na'am to makaranta na'am warabi'uha na hudun akwal din shine maganar abubakar ahmad ibn ishaq ad-dubai an tambaye shi akan wanda yake yin rubutu yayin da ake yin sama da ake zaune a cikin majalisun sama a sai ya ce
قد حضرت عند فلان to idan ya zo wajen al'ada sai ya ce qad habartu inda fulan na halarci na halarci majalisun wani wala ya kulfi huddistu ba zai ce huddistu ba au ukhbirtu ko ya ce ukhbirtu kadhalika wala haddathana wala akhbarana haka nan ba zai ce haddathana wala akhbarana ba to shikenan sai mu tsaya nan mun yi matsala biyu kawai muka yi ko? to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk